أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو لسعدوا أولا نمشي wanda muka saba muna gabatar da darussa a cikin al'amuran da ya shafi addinin musulunci wanda muke tsara wa juna ilimi muna roƙon Allah ta'ala ya sa mana albarka a cikin dukkanin abin da muke karantawa Allah muna roƙonka ka sanya dukkanin abin da za mu koya na ilimi muna yin shi ne domin neman yardan ka ba domin neman yardan wani ka Allah muna roƙonka ka tsara mana ilimi mai amfani ka sanar da mu abin da zai amfane mu Allah muna roƙonka ka tsare mana imani kamar yadda ya gabata a satin da ya wuce mun gama karatu a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam من التكبير إلى تسليمك أنك تراها واللفظ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أول جلسات ألا يقدر من كما كراتوا أشم جلسات تولي سيب كاتوا تدول الشيوان اللي مو كم مو أما من أهل السنة وأن مكي كرا كم أهل السنة يا كماتا مسمي ليني سنة menene kuma tafarkin sunna domin ita da'awa ba kaɗai faɗi da baki bane cewa kai wani ne a shin abin da kake kira zuwa gare shi nan ka san shi kana aiki da shi ta hanyar da ta dace ko ko a'a kawai dai zance ne farfaganda ce ka ji ana faɗa ne kai ma kake yi ko ka ɗauka cewa kai ma kana cikin su ne alhali ba ka cikin dukkanin waɗannan su ne ababen da za mu ji a cikin wa'annan littafi jama'a babu abin da ke zama addini a cikin addinin musulunci sai abin da ya samo asali daga wurin Allah maɗaukakin sarki da wahayi da Allah ta'ala ya aiko mala'ika jibril alaihi salam ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai abin da sahabbai waɗanda su ne almajiran annabi sallallahu alaihi wasallama suka karantar suka fahimta daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suka yi aiki da waɗannan soshi ɗin a aikace sai abin da kuma waɗanda suka biyo bayan da kyautatawa har zuwa yau suka bi hanyar da su ma sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suka bi waɗannan su ne suka hau kan kadarku da tsira duk wanda ba waɗannan ba to sun hau kan digiri kuma na ɓata jama'a ina fata an gane domin duk abin da mutum ya kawo a cikin addini ba wai da'awa ba ce ba mujarradin da'awa ba ce ka ce a wani ya ce kaza wani dan bid'a ne to dan bid'a kai ka san sunan saka jama'a ina fata an gane da yawan mu aka rudar da mu wani za ga ya je yana cika baki yana cikin fambaki shi ahlus sunna duk inda ya tsaya amma da za a kawo masa wata matsala ta ilimin kwaya ɗaya tak wallahi ba zai iya hallale wannan matsalar ba ba zai iya bai wa al'umma mafita ba dangane da abin da suka jahilta na addini addini musulunci kuwa addini ne wanda ba a yi jahilci dole ne wajibi ne akan kowa ya je ya yi kamar yadda imam bukhari ya rawaito talabul ilmi fariqatun ala kulli muslim neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi an ce kowane musulmi in dai kai musulmi ne tsoho ne yaro ne mace ce namiji ne kowa an wajabta mai ya nemi ilimin da zai bauta wa Allah shi to kuma ka'ida shi ne duk lokacin da mutum ya kawo maka wani abu a cikin addini mizanin farko da zaka fara auna shi shi shine in ya kawo maka yace maka ai aya kaza tana magana akan kaza ko ya kawo wannan aya domin ta goyawa abin da yake son ya ya bi na son zuciya to kai tsaye matakin abubuwa guda biyu zuwa uku abin da za ka yi shi ne nafsin da ya kawo a cikin littafin Allah ya ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in eh masha Allah sai ka tambaye shi wane ne magabacin shi a wajen fassarar wannan aya da wannan ma'ana ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka sauko da alqur'ani ya ya fahimci wannan aya ya yayi aiki da ita ya ya karanta da sahabbansa ya suka yi aiki da wannan ayar ko wannan hadisi din kai tsaye wannan idan ya kawo maka wannan shine kadai zai zama addini duk wanda ba wannan ba addini musulunci bane domin duk abin da za ka malamai suna tattaunawa a kai sun yi ijma'i akan wani abu wannan abin karɓaɓɓe ne addinin musulunci musamman ittifaqi da malaman ahlus sunna suke yi wanda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara a cikin hadisi ingantacce cewa la tajtami'u ummati ala dalala al'umma ta ba ta taba haduwa akan bata kamar kuma yadda muka karanta a littafin masail jahiliya ba a lura da yawan masu aikata wani abu a cikin addini da cewa wannan abin da suke kai daidai ne jama'a wannan kuskure ne ko alqur'ani mai girma da yazo yana bayani dangane da shari'a kullum cewa yake qalilan ma tadhakkaru haka ne ko illa qalilan minhu duk abin da zaka ji zaka ji na kirkin zaka ji Allah yake kadan ne huwa huwa alladhi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun in ya fara maka bayani akan dukkanin wani abu sai ce maka qalilan ma tashkuru huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida sai qalilan ma tashkuru dukkanin abin da ka sani Allah madaukakin sarki ya riga ya hukunta wannan dama akwai al-firqatul najiya waɗanda su ne nan tawagan mutane waɗanda suke tsira annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya mana isharar cewa al'umman nan za ta rabu zuwa kashi 73 kamar yadda yahudiya su sun rabu kashi saba'in da ɗaya to su wane ne suke kan daidai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana alaihi yawma ana wa ashabi abin da ni nake kai da sahabbai na a yau waɗanda ke kan wannan tafarkin su ne waɗanda ba su ba to ashe tun da dai wannan ita ce kaɗai hanya to hanya kaɗai da za mu iya bi mu tsira shine koyon ilimi menene abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai menene abinda ya kamata kai koyi da shi na aiki menene ya kamata kai koyi da shi na zance menene ya kamata kai koyi da shi na mu'amala wajibi ne ka san wannan shi yasa zama wajen karatu yake da alkhairi yake da albarka duk lokacin da ka zauna a wurin karatu sai ka ji wani sabon abu wanda baka taba jin shi ba ko kuma a'a sai ka ji wani abu wanda a da ka san shi amma kuma ka gafara gabar yin aiki da wannan abu jama'a fahimci wannan ko to saboda haka malaman sunna jama'a sun tashi sun diga yin aiki domin abdullahi gwandu Allah ya ji kansa a cikin littafin bawul musalli yana cewa wal khairu kulluhu fil ittiba'i wash sharru kulluhu fil ibtida'i al khairi gaba daya yana cikin bin annabi sallallahu alaihi wasallam sharri kuma gaba ɗayan shi yana cikin kirkira a cikin addini duk mutumin da ya ɗauka cewa ga wani abu za a kawo a cikin addini ko a ce akwai wata matsala ga wannan malamai sun yi fatawa da kaza sai shi ka shi ne mai sauƙin da ya ɗauka in da za ka je ka duba mai sauƙin da ya ɗauka kuma ga babu wani nasi sarihi wanda ya tabbatar da wannan jama'a ba wannan ake addini ba wannan ba za a kira shi suna al-ittiba bal duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye da wahayi wanda ya wanda ya sauko daga sama da dubin sa shine kai abin da zaka dauka a matsayin abin da zaka yi addini shi dukkanin matsaloli kuma na addini da muka sani jama'a wajibi ne mu rika yin kokari muna tantancewa shin wannan abin yana da akali Allah ne yake ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake ayi a'a wane ne magabaci akan aikata irin wannan aiki abin da ya kamata mu dubawa ce ba kawai duk lokacin da muka tashi ni abin da muka ga dama ba saboda jama'a sunna da ake faɗi tana da tsari ina fata an gane domin a wurin malaman farko sunna da muke ji ba tana da ta'arifin da muka santa bane a yau wani aka ce ne sunna sai ya dauka cewa kanwan farilla to ba karatun fiqh ake yi ba idan aka zo fannin aqida jama'a idan aka ce maka as-sunna ana nufin al-aqida ana nufin al-manhaj hanya da tafarkin da magabata suka gudana akai wannan ita ce ake kira as-sunna shi yasa malamai da yawa sun zauna sun dinga rubuta littafai dangane da abin da ya shafi baiwa sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ina fata an gane gaba gare mu akwai wannan littafi na Imam Ahmad bin Hanbal wanda ake masa take da Imam Ahli Sunnah wal Jama'a wannan malamin ɗaya daga cikin a'immatul huda waɗannan manya-manyan malamai guda hudu Abu Hanifa An-Nu'man bin Thabit sannan imamu malik bin anas imamu dari hijira sannan muhammad bin idris shafi'i al-qurashi sannan sai kuma imamu ahmad bin muhammad bin hanbal wanda shi ya kira da suna imamu ahli sunnati wal jama'a wannan bawan Allah yayi da'awa ta musulunci malamin hadisi wanda dukkanin sauran malaman ma yawancin abin da suka fi akai shine hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda a muqaddimar da muka karanta ta kusa salatin nabi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya koro mana maganganu da suke yi dangane da baiwa sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam muhimmanci akan komai duk lokacin da ka tashi zaka yi wani aiki to sunnar Annabi ce a gaba suka ce kada ka bi maganar mu duk lokacin da aka sami hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama to hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yafi dacewa da abi ba ra'ayi wani ba babu maganin wane ya ce ai wane ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine kadai hujja jama'an fahimci wannan ko shi yasa lokacin da Abdullahi dan Umar ya ji wani mutum yana cewa ina ai hajjin ta matu'i ba a yi shi yace kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi aikin hajji na tamattu'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin ya bin shi yace hajji gaba ɗayan shi tamattu'i ne har zuwa ranar tashin kiyama ya hada yatsun shi haka sai wannan mutum ya ce a amma Umar bin Khattab ai ya ce ya ce ba za a yi tamattu'i ba sai dai a yi sai dai a yi kirani ce a ina ce muku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna ce Umar ya ce kuna ce Abu Bakar ya ce ina faɗa muku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yace lalle ya kusa a fara sauko muku da ruwan duwatsu daga sama ana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana cewa wani ya ce jama'a ina fata an gane wannan ko saboda ne saboda girman maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to imam ahmad haka ya rayu babban malami ne malamin hadisi yana ɗaya daga cikin malaman da babu wanda ya kai shi haddasa hadisai ya haddasa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba kusan sama da dubu ɗari biyar hadisan da ya haddace a kansa kawai duka ina fata an gane ya da littafin shi na al-musnad littafin hadisi wanda akwai kimanin hadisai guda dubu arba'in a cikin wannan littafi wanda shi imam ahmad bin hanbal ya aji wanda za ka ga cewa da in ka haɗa bukhari muslim abi dawud nisa'i tirmidhi ibn majah dar qutni imam ad-darimi duk waɗannan karatu littafan hadisi in ka haɗa su ba su kai musnad imam ahmad ba ina fata an gane saboda haka jama'a shi sha kundum ne a fagen sunna a lokacin shi ne aka dinga samun fitintunu na cewa alƙur'anin nan halittar Allah ne ba maganar Allah ba ce aka zo aka kama shi da shi Imam Shafi'i saboda Imam Shafi'i malamin sa ne Imam Shafi'i yace ni dai ba zan iya daukar dukan da Imam Ahmad yake dauka aka zo aka ce to shin alƙur'ani halittar Allah ne ko ko maganar Allah ce Imam Shafi'i ya tawriya yake na alƙur'ani yake hada hada khalqullahi ma'ana ya nufin wannan yatsan nawa halittar Allah ne ina fata an gani aka kyale Imam Shafi'i amma Imam Muhammad bin Hanbal akan wannan za a kai shi kasuwa tsakiyar kasuwa a yi masa tsirara a zari shi a yi mishi dukan ya hasiya kuma shi da wani almajirin sa a sanya su a cikin mangalan jaki a kama hanya da su a yi gaba sai ya farko zuwa ce mai to kana nan akan bakin ka ko ka canza ya ce wallahi ba zan canza ba da yawa daga cikin malaman da suka rayu da shi a zamanin ta ce imamu ahmad ne zafi haka ka canza mana ce a mutane dubu nawa ne suke jin magana ta wacce idan nayi wannan da'awar su ma sun halaka kenan a kaina ni kadai sai in tsaya ina a lokacin suka yi ta wahalar shi ɗalibinsa da aka bi dinga musu wannan dukan ana sa su a maganar yaki kafin a kai su can wajen shi babban sarki shi ɗalibin nashi ma ya mutu saboda tsaba duka a kan hanya aka jefar da wannan ɗalibin nan shi kuma aka ci gaba da tafiya da shi aka kai shi wajen wannan azzalimin sarki na wannan lokacin yasa aka ɗaure shi imam ahmad bin hanbal a gidan yari haka yi dinga zama a gidan yari na tsawon lokaci sai lokacin da aka samu khalifa al-mu'tasim billah lokacin da ya zo ne sai ya fitar da shi yace to gashi nan Imam Ahmad wannan maganganun da ake aka tara malamai Imam Ahmad yayi bayani aka ce in lai abin da kake kai shi ne gaskiya yake to Imam Ahmad na saka mamara kai duk abin da ka san za ka yi in je wurin tabbatar da sunnar Allah ce da kuma abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da wannan aka samu sunna ta cigaba da yaduwa jama'a kan mu dauka cewa dan kana riko da sunna Allah bai zarce ka ba wajibi ne dama hanya ta da'awa ta kira zuwa ga Allah jama'a dole ne ka samu cutarwa a cikin ta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya fara riskan irin wannan cutarwa a cikin garin Makka yana ji yana gani zai wuce ga an kama su ana abatar da su irin sai muku ku yi hakuri ku yi hakuri aka kama iyalan gidan su Yasir mahaifin Ammar bin Yasir aka dinga azabtar da su yana ce musu ya sabran ya ala yasir fa inna maw'idakum aljanna ya ku iyalan gidan yasir ku yi hakuri domin makomar ku take aljanna mahaifiyar yasir har ake aka aka dauke mashi wanda yayi zafi aka sa shi a wuta yayi ja sannan aka soka a cikin farjinta ta mutu saboda kadai ta ce Allah kadai za a bautawa haka nan aka yi mahaifinsa aka shaƙe shi aka kashe shi shi ma Ammar bin Yasir haka aka dinga gana masa azaba har aka sa shi ma sai da ya dinga zagin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma yayi rida duk abu wata mummunan kalma ya faɗa ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah kaji kaji abin da ya faru manzo Allah ya ce ya kake jin zuciyanka yace ma kuma innam bil iman yace kaje Allah ya gafarta maka ina fata an gane to dukkanin irin waɗannan jama'a dole ne a samu cutarwa a hanyar da'awa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya fara samun wannan cutarwa a wajen waɗannan mutsiyatan mutanen makka irin su abu jahal irin su utuba ibn rabi'a irin su shaiba ibn rabi'a sai ya zo yana karatu a gaban a gaban ka'aba zan suna cewa yana cewa jama'a ku bi Allah ni manzon Allah ne Allah ya dauko ni Abu Jahal suna cewa ƙarya yake ba manzon Allah bane mahaukaci ne kada ku yadda ku bi shi jama'a haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen rayuwar shi yana lokacin yana rashin lafiyar mutuwa shi na cewa ina jin wannan gubar da nashi lokacin da ya ta haiba wata da yahudiya ta ba su nama da guba a ciki ta sanya musu guba sahabin da suka ci naman tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a tashi auren ya faɗi ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan gubar ita ke taso mai da wannan malamai suke cewa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana shahidi tunda kun ga wancan cutar da aka yi masa tana ɗaya daga cikin sanadiyar rasuwarsa ina fata an gani to ashe a yau dan kayi rukun da sunna kaka dauka cewa zaka ce wai kai zaka huta zaka bar raji'a duk wanda yake zai bi addinin Allah to dole sai ya hakuri da cutar da zai samu akai sabai sun dinga yi Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul janna yanzu tsammani kuke kawai ku shiga aljanna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum alhali irin abin da ya samu waɗanda suka shuɗe gabaninku bai same ku ba lati masihimul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah cuta ta same su yaki talauci duk ya shafe su har sai da manzon da kanshi da su da waɗanda suke bin shi ke cewa wai yaushe ne wannan wai ne kuma Allah ne zo ne Allah ya ce ku saurara lalle nasarar Allah tana nan a kusa a wata ayar a cikin sura Ali Imran Allah yana cewa am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin yanzu kuna tsammanin ne ku shiga aljanna alhali Allah bai san su wane ne daga cikin ku waɗanda suke masu kokari ba bai san ku suwaye masu hakuri ba a ba zai yi ba a cikin suratul muhammad Allah ya kara faɗa mana yace wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirina wa nablu akhbarahum Allah yake tabbas sai mun jarabce ku sai mun san suwa ne masu kokari masu riko da addinin da gaske daga cikin ku was-sabirin sai mun san suwa ne masu hakuri wa nablu akhbarakum aka shigo ba ku labarin irin abin da kuka kasance kuna samu na shiga a nan da kokarin da kuke ashe idan muka dubo irin waɗannan ayoyi sai mu gane cewa riko da sunna idan kai to lallai jama'a kamar kare da gaushi ne a halinka alqabid bis sunna kal qabid bil jam wanda yake sunna kamar mutum ne da yake mene garwa shi wuta ba ma a nan kasar ba duk inda ka sani a duniya a yau musulmi ake kai wa farmaci musulmi ake son a halaka musulmi ake son a ɗauki mataki a kansa a ce dan ta'adda ne a ce kaza ne a ce kaza ne saboda haka abin da za ka yi ƙoƙari a wannan zamanin ka yi babu irin ka tsira a ƙilanka ibn abdul aziz al-hanafi a cikin sharhin da yema al-aqidatu tahawiyya ya kawo wasu maganganu masu ban kai a muqaddimar shi yake cewa a rayuwar musulmi babu abin da kafi masa aqida saboda wannan aqida ce kadai Allah ya sanya ta zanto hanyar shiga aljanna wanda ko ba shi da aqida duk yadda Allah ya wasa ya wasa mai ya bashi rayuwar duniya aka bashi kuɗi aka bashi mota aka bashi kaza to a ƙarshe sai ya koma lahira ya ji kamar ma bai taɓa samun wata ni'ima a duniya yake cewa kuma Allah ya sanya wannan aqidar ta zama addini ne saboda Allah ya rarrabe tsakanin waɗanda suke bauta wa Allah da gaskiya da kuma waɗanda suke raba kafa a cikin addini sannan Allah ya sanya wannan aqidar ta zama aqida ce saboda Allah ta'ala ya girmama ladan waɗanda suka karɓe ta suka yi aiki da ita suka kuma yin haƙuri da irin duk cutar da za su samu akan wannan hanyar ta da'awa shi yasa mu ahlus sunna masu manhaji na salaf ko shakka babu za mu yi kokari ko muna kokari ne akan bin abin da ya tabbata daga alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idan abinda malaman magabata na kwarai suka yi tarayya suka yi ijimai a kai jama'a ina fata an gane wannan ita ce aqida jama'a aqida ta komai muhimmanci a rayuwar musulmi dan duk da kake ganin kana ahlus sunna idan ka je ka aikata wani mummunan aiki da shirka ko wani abu ka dauka cewa tarayya da sunan da kai biyarin kawai na ahlus sunna ya wadatar da kai a'a ba a lura cewa wata kungiya kake izala dariqa kaza kaza kaza wannan ba shi bane yake alamta cewa me kake a'a a addinin da kake bautawa Allah da shi menene aqidar ka ko me kake rayuwa akai jama'a ina fata an gane abin da ake dubawa akai kenan kawai ba wai mujarradin sunan ba ni dan kaza ne mm ya kake bautawa Allah shin aqida ce ta gari ko ko aqida ce wacce ke ba ta ciya jama'a an gane wannan ko wannan ita ce karamar muqaddima da nake son gabatar mana akan karatun wannan littafi za mu fara wannan littafi zai mana bayani ne kai tsaye dangane da abin da ya kamata ya zama addini a wurinka abin da ya zama sunna abin da kuma yake shine aqida ta musulunci kai tsaye shine wannan littafin zai maka bayani wanda insha Allah ta'ala kuma in muka gama karatun shi nan kuma za mu zo mu fara magana akan sira kungiyoyin bata na addinin musulunci wasu kungiyoyi ne bata da wasu matsaloli da muke samu da wasu shirme da za su suna aiwatarwa a yau da waɗanda ke fitowa ƙarara suna zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tsine musu suna tsine wa iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi musu cin kashi ko shakka babu ba za mu taɓa lamunta ba duk wanda ya zagi sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi ba zabar gaba kuma ko shakka babu munafiki ne ko shakka babu kafiri ne duk wanda ya rage sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kwaya daya domin ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nas ajma'in dukkanin wanda ya rage sahabina kwaya daya to iniwar Allah da ta mala'iku da ta mutane ta tabbata a shi a wani hadisi na daban cewa yake musu Allah Allah fi ashabi ya ku jama'a ina hada ku da Allah ina gama ku da Allah dan gaida sahabbaina yace fa man ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum dukkanin wanda ya so sahabbaina yake yana kaunar su to saboda kaunar da yake yin yake kaunar su wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahu wanda ko yaji yana kin sabban annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kina da yake yaji yana kin su wanda ko yaji yana kin sabban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah ya kusa ya rike shi da babban azaba ashe ko shakka babu jama'a ba za mu tsaya ba amma kafin mu karanta aqidar wasu mu faɗi kuma mu ta mu aqida mu sallata ta duk duniya ta ji wajibi ne sai mun san namu menene asalin tushe na sunna din shi ne zamu zo ji a duk wannan karatu jama'a ina fata an gane wanda insha Allah ta'ala ina da sha'awar za mu buɗe wannan karatun ne da wata muqaddima da wani malami da shi wannan littafin ya masa sharhi shine sharh usul sunnah lil imam ahmad bin hanbal wanda babban malami ne suna rabi' bin hadi umair al-madkhali yau wannan littafi ya dauki wannan littafin ya masa sharhi da ƙarin bayani dangane da wannan aqida ta ahlus sunna wal jamaa to zan so mu dan karanta muqaddima ko kuma da yau wannan littafi mu ji irin ababe da ya kamata mu kiyaye kuma menene wannan littafin ya karanta da mu domin kamata ya idan aka sa maka littafi za a karantar da kai shi a faɗa maka cewa shin wannan littafin me zai karantar da kai menene wanda ya kamata ka koya kuma ka kiyaye a cikin wannan ilimin da zaka koya ina fata an gane wanda kai tsaye insha Allah ta'ala zan fara karantuwa daga cikin wannan muqaddima din bi idhnillah ta'ala Malam Rabi' bin Hadi al-Madkhali ya cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ne rahman da jin kai yace muqaddima yace innal hamdalillah dukkanin godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu muna gode masa muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafararsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunan mu wa min sayyiati a'malina da kuma sharrin munanan ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla lahu dukkanin wanda Allah ya shirye da shi to ba mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya lahu wanda ko Allah ya batar da shi باب وندا زي شي جلش واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان شيدا باب ابو ثابت تنتا في الله كما باشد ابو تاريا واشهد ان محمدا عبده ورسوله كما ان شيدا وشوى انك محمد باور سليم من سليم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ياتي اما بعد بايا هكا ياتي فان العقيده الاسلاميه التي جاءت بها رسالات كلها هي بمنزلة عظيمة في الإسلام yace bayan haka lalle aqida ta musulunci wacce dukkanin sakonni mabambanta suka zo da ita tana da wani matsayi mai girma fil islami a cikin addinin musulunci id hiya aslul islam kai bari ma wannan aqidar da muke gani ita ce ma asalin addinin musulunci wa hiya miqyas li sahih ad-din min fasidihi wannan nan tushe na aqida su ne nan ma'auni da ake sawa domin gane aqidar da kake kai kyakkyawa ce ko mummuna ce da wa irin wannan aqida ake gwadawa ake gane cewa wane batacce ne wane yana kan daidai yana komin sunan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai ma da cewa min huna to anan ne fa ihtamma ulama al-islam malaman musulunci suka yi himma علماء أهل السنة والجماعة سوني ما لمن سنة دقماء الجماعة دوما إذا أكت أهل السنة والجماعة أنا نفهم ككروكا شوائي نقروك كوكم آه إن ذالا كتي إذا أكت أهل السنة والجماعة أنا نفهم جماعة لسكرة يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم سابنسا دوالن لسكبيو بايت لشوكتا وحزوا يوم har zuwa tashin alkiyama waɗannan suna kira ahlus sunnati wal jama'a dan ka dauka cewa an ce ahlus sunna ka dauka na garin ku ko na angon ko na ustaz ne din jallan wallo ka dauka cewa shine kai ahlus sunna a shi ma yana bin tafarki ne da kuma hanyar magabata na kwarai jama'a an gane ko yace to malaman musulunci sun yi himma bi bayani halin aqida wajen bayyana waɗannan aqidoji na musulunci wa sharhuha da kuma yin bayani da yin sharhi a kansu a kanta wadda'awatu ilaiha da kuma kira zuwa ga bin wannan aqida ta musulunci ingantacciya wa zabbi anha da kuma ba ta kariya jama'a kafin ka zama ahlus sunna sai kana baiwa aqida ka kariya kada wani ya zo ne faɗa maka maganganun da ba su dace ba kuma kai shiru ko ka je na saba wa Allah kai shiru idan a inda ya kamata kai magana ne dole kai magana dole ka bai wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kariya bada yace wa allafu fi zalika muallafat a wannan lokacin ne suka wallafa littattafai mabambanta kafiran masu yawa minha fi fi sanaya muallafat wanda suke cikin littattafai wanda aka rubuta masu yawa مالت ولقد ولقد ألفت في ذلك الكتب الصغيرة والكبيرة أتتن بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أن ولف للتفي ما تجر ما لكم قنانا فمن المؤلفات ينادك في لتفد أكرمت السنة لتاف السنة لعبد الله بن أحمد نا عبد الله بن إمام أحمد بن حنبل في هذا المجال أولنا فجيه والسنة للخلال دكم لتاف السنة نمالا الخلال والشريعة لتاف الشريعة للآجري لإمام الآجري مبما لم سنة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة دكم لتاف يسونا شرح أصول اعتقاد أهل السنة نإمام اللالكائي والإبانتين دكم لتاف الإبانتين لابن بطة na wani malami mai suna ibn babba babban malami ne na sunna wa ghairi zalik malai ce da wasu waɗannan min al mu'allafat allati tammat bil aqida na wasu littafai waɗanda suka ba da muhimmanci wajen yin bayani dangane da aqida irin da musulunci sai malai ya ci gaba da cewa لعلم هؤلاء الأجلاء بمنزلتها ومكانتها ما لم نذكر متولنا sun rubuta su ne saboda ilimi da suke da shi saboda girman ilimi da suke da shi saboda kuma sanin daraja da kuma ma'ana amfani na wannan sunna din da matsaukakin daraja da ita sunna suke da shi wa annal munharifa fi shay'in minha aw fi aslin min usuliha ala qadri da kuma cewa dukkanin wanda ya kauce gabarin bin dukkanin abin da ya zama usul ne na ahlus sunnati wal jama'a to wannan mutum yana kan gaba na halaka ma'ana yana cikin hadari qad yakunu zalika al-inhiraf kufran mala yake wani lokaci ma kaucewa ɗaya daga cikin ka'idoji ko kuma tafarki da ahlus sunna suke kai wannan yana iya zama kafirci wa qad yakunu bid'atun wa dalala mala yake wani lokaci ma ya iya zama bata ne da kuma bid'a وقد يكون وقد يكون ما الذي زي iya zama kaza da kaza da kaza ka lissafa ma duk abin da zaka lissafa wannan abin zai iya zama haka ma da yake min huna anan ne fa yajibu ala ullab ilmi ya zama wajibi akan daliban ilimi jama'a ku ji ya zama wajibi akan suwa daliban ilimi an yahtamu bi dirasati hadhihi al-aqida su ba da muhimmanci wajen karantar wannan aqida din aqidan ahlus sunna wal jama'a والأصول التي قامت عليها دوكما ونتوشي ني دكا من أقيدون أهل السنة في جناء كي واجبين أكن دكا من ألبا إلي سنوان سو ألبا إلي سنوان وإن سيزما ما لمي أنا نبا وإن سنوان سيزما ما لمي أسلم الأمة ذات الأكران سد الأمة أبن جيدا شدا سنة ما ليس ولعلكم تعلمون أيضا أن البخاري ما ليس إلى ما كنت سنشيوا lalle imam al-bukhari qad awrada fi sahihihi kitab al-iman ya kawo a cikin littafin shi na sahih al-bukhari ya kawo ya kawo littafin suna kitab al-iman wa kitab al-i'tisam da kuma littafin yin ruko da sunna wa kitab at-tauhid da kuma kitab at-tauhid duk a cikin sahih al-bukhari wa hadhihi kulluha inayatun bil aqida ma da yace dukkanin waɗannan abin da imam al-bukhari ya kawo to ba da muhimmanci ne da kulawa da sha'anin aqida da musulunci wa usulul islam da kuma tushe na addinin musulunci gaba daya kazalika abu dawud fi kitab as-sunnah min kitab as-sunan haka nan abi dawud a cikin littafin shi na as-sunan sunan abi dawud ya kawo wani babi da ya bude mai suna kitab as-sunnah fi akhir kitabi a ƙarshen littafin sa malaka wal murad bis-sunnah abinda ake nufi da ko lafazin sunna idan ka ce maka sunna shine al-aqidatu wal manhaj aqida da kuma tafarki da kuma hanya da magabata suka rayu akai jama'a wannan ita ce ma'anar mene as-sunna al-aqidatu wal manhaj kaka dauka cewa sunna kauman farilla a ina fata an gane wannan an koma ilimin fiqh ne ko ilimin usul fiqh nan ne za za a magana cewa wannan kaza sunna ne wannan farilla ne wannan mustahabbi ne wannan kaza amma idan aka ce as-sunna aka yi shiru to kai tsaye ana nufin aqida ta musulunci da kuma tafarkin da suwa sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban suka rayu a kai da waɗanda suka biyo bayan da suka tawa ina fata an gane domin alqur'ani ya mana ishara a wannan a cikin wasiyoyi goma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika a kansu a ƙarshe akwai wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu lalle wannan hanyar tawa ita ce hanya mai kakkiya ta farki wanda yake ne تفكي مدلش فاتبعوه تقبيليش ولا تتبعوا السبل كركبوا وأنن كنانا هنيوي فتفرق بكم عن سبيلي سيس رباكو قبل بن هنيا الله ألا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ألا ينامك وسيشي دوانا يسوي لكوتيا يشي وكما تري لكوتينسا جماعة أنقالكو ما لنجي ومسلم حكى إمام مسلم ومسلم كتاب الإيمان يلتقي مع هذه الكتابات في العقيدة لأهميتها هكذا إمام مسلم يا كاو لتاف الإيمان وندي كاو أسين لتاف سبو دي ينونا مك مهمان شين عقيدة مسلمين شوى للي الدين نن الدين مسلمين وندا يزم واجب قوى يبال مهمان حديث فرقو أسين صحيح مسلم لكتاب الإيمان hadisi ne wanda yake raddi akan masu aqidan qadariyya masu cewa la qadara wal amru un babu qaddara al'amari kawai un yana faruwa ne kadai ba tare da sanin Allah ba shi ma Allah baya sanin wannan abin sai abin ya faru irin waɗannan miyagun mutane suka samu Abdullahi dan Umar suke tambayansa sai me ai la qadara wal amru un wannan shine hadisin da Imam Muslim ya buɗe littafin sa shi hadisi ne farko a cikin Sahih Muslim ashe kuma saboda ba da muhimmanci akan raye wannan aqida ta musulunci shi yasa wannan malamin ke wannan aiki malai ce wa min ar-rasail muktasara yana daga cikin kuma kankananan littafai waɗanda ke takaitattu allati ulifat li bayani aqida hadhihi kitab waɗanda su aka wallafa su saboda bayanin aqida wannan littafin da ke hannunmu shi littafin usulus sunna na imam ahmad bin hanbal alladhi allafahu al-imam ahmad rahimahullah wanda Imam Ahmad Allah ya kansa ya wallafa malaki Imam Ahli Sunnah wal Jamaa wannan shi ta ce Imam Ahmad ana kiran shi suna Imam Ahli Sunnah wal Jamaa ma'ana shugaba ne na Ahli Sunna da kuma Jamaa malaki zalika al-Imam al-Jabr al-Azim wannan babban malami ne kadarku ne a cikin addini musulunci babban malami Jabal sunnah wal iman wal zuhd kuma babban malami ne jigo ne a wajen riko da sunna da imani da gudun duniya da kuma tsantsiri walwara'u da kuma tsantsiri wallazi kana miqyasan wa mihnatan wa mihna yatamayyazu bihi ahli al-haqq was sunna an ahli al-bid'ah wad dalal wanda wannan wanda shi Imam Ahmad din nan da kuke gani shine a zamanin shi ya zama shine nan kamar wani ma'auni wanda ake bambancewa tsakanin waɗanda ke bin gaskiya da kuma waɗanda suke kan bid'a da bata ma da yace wala yazalu manhajuhu mihnatun ila yawmina hada wannan manhaji da wannan tafarki na Imam Ahmad ba zai gushe ba yana nan har ila yau a matsayin mene a matsayin jarabawa da fitina ga wasu mutane har zuwa yau wal usul allati qara'a 'alayha wa sara 'alayha la tazalu mihnatan lin-nas ila al-an malam yace sannan wannan waɗannan jigo na sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce imam ahmad ya kwamfashe ta ya kuma tafi akanta bata gushe ba tana zama a matsayin jarrabawa ga sauran mutane har zuwa yanzu da muke magana ma ce faman shadda anha dukkanin wanda ya kauce gabarin waɗannan aqidu na sunna waɗanda imam ahmad ya zana su ya kauce gabarin su gaba ɗaya والله قد امتحن بأحمد ومنهجه وعقيدته تولي أنجر أنجر الشيشي ده إمام أحمد ده كما عقيدة ده كما ونن منهجنا ده ma'ana in ya kauce ma wannan ya kai ya kuma tafarkin me tafarkin bata malaka kana ahmad mihna imam ahmad ya zama kaman wata jarrabawa ce da Allah ya sanya a tsakanin mutane wacce yake bambance mutanen da suke bin gaskiya da kuma waɗanda ke bin bata alladhi yanalu minhu yadullu ala dalalatin wa qubthihi wa shaddihi dukkanin mutumin da yake son suka ga imamu ahmad kuma mutum ne wanda karara yana nuna cewa mutum ne wanda yake ambata mutum ne kuma wanda yake mai mataccen zuciya wanda yake dauda ne shi datti ne kuma mutum ne wanda yake ma'abocin sharri wallazi yu'azzimuhu wa yuqaddiruhu kana ya'kala ya'lam kana ya'lamu an-nas annahu min ahli sunnah to lalle wanda ko yake girmama Imam Ahmad yake girmama waɗannan usul da Imam Ahmad ya kawo to lalle mutane suna sanin cewa lalle wannan mutum yana daga cikin ahlus sunna li'annahu ma yu'azzam wa yubajjal Ahmad wa ghayruhu illa min ajli hadhihi sunna malai yace Imam Ahmad da sauran malamai ba su sami darajar da suka samu ba da ake ambatan sa yau a duniya ake cewa Imam Ahmad ya faɗi kaza Imam Shafi ya faɗi kaza imamu malik ya faɗi kaza sai dan riko da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama malik ce wala nabu da ahmad wa tabawwa hadha al makana wa ghayr wa ghayr wa ghayru ka shafi'i wa malik wal awza'i wa ghayrihim ma nabalu wa nabbahu fi al umma wa 'azzamu fiha illa li tamassukihim bis sunnah malik yace dukkanin wata daraja da wani girma da wani samun falala da shi imamu ahmad ya samu da irin imamu shafi'i da su imamu malik da su imamu al'auza'i da wasu daga cikin manyan malamai sun samu wannan darajar ne saboda riko da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam da kai bi ihtiramihim laha saboda riko da girmama wannan sunna da kai wa da'watihim ilaiha da kuma kira da suka yi zuwa ga bin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam wa zaddihim anha da kuma ba da kariya da suke yi ga sunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam malin yace fa'arifu qadar sunna dan haka ku jama'a ku yi kokari ku san darajar wannan sunna ta annabi wa'rifu ahlaha ku kuma san malamai ma'abuta wannan sunna din wa qadruhum da kuma darajar su da irin darajar su shi a cikin al'umma walzimu gharzahum wa wa tarassamu khudahu ku yi kokari ku lazimci wannan da shi da suka yi wannan hanya da suka bi ku yi kokari ku bi sannan ku yi kokari ku bi sawayen da suka bi akan bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahum wallahi mala yace domin su wallahi kanu ala hudan mustaqim sun kasance akan shari'a wacce ke mikakkiya ala kitabillahi akan littafin Allah wa ala sunnati rasulillah haka nan akan bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala tariqati sahabati alkiram haka nan akan bin hanya da tafarki irin na sahabbai masu girma wa ala ra'sihim khulafa'ur rashidun akan dukkanin sahabbai kuma khulafa'ur rashidun nan guda hudu waɗannan manyan malamai waɗannan mutane suke yi malai ce fa alaikum bi hada dan haka ku yi kokari ku riko da wannan udrusu hada al-kutayb as-saghir ku yi kokari ku yi karatun wannan dan karamin littafi alladhi la'allana namurru alayhi bi sur'ah wanda kila ma za mu wuce kan littafin da sauri tunda ba yawa yake da shi ba li'anna hadha nizam ad-dawrat ma yanbaghi fiha at-tawassul ma da yake sharhi ne wanda littafi sharhi ne wanda ake karanta a wurin daura ta ba da ilimi wanda ba zai yi a ce an buɗa al'amuran an buɗe fagen ba sosai domin yin bayani wal mudum alaiha yakfina insha Allah yace dan wucewa da zani akai dan bayani da zani dan sama sama muna ganin zai isar da mu insha Allah ta'ala مع بعض الملاحظات حسب المستطاع دكما وتبياني لا يبي وبايد أبا بلورا لقربتين يتي وأسأل الله إن رقم الله أن يفقهنا فيه يبام إيكم فام إلى من تدمو يفهم تدمو أن أرجين الناجي وأن يثبتنا على صراطه المستقيم kuma muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan wannan tafarki nashi me kake Allah ka tabbatar da mu وأن يجنبنا وإياكم سبل الهوى والضلال ومن رؤو الله تعالى يا نيسان تدم دكو غبر حنيوين سويسو ينزكا تدك وقتا وأن ينفعنا بهذا الكتاب من رؤو الله أنفعنا دموان النسات وغيره من الكتب الإسلامي da wasu ma daga cikin littafan musulunci wala siyama kutubul aqida ma da yake musamman ma littafan aqida aqidat ahli sunnati wal jamaa ita aqida ahli sunna wal jamaa a takaice a takaice jama'a wannan ita ce muqaddimar da wannan malami ya wannan littafi wanda kuma insha Allah ta'ala kai tsaye za mu shekara tun wannan littafi bi idnillahi ta'ala wannan nuskar da muke karatu a cikin ta kamar yadda za ku iya gani littafi ne wanda aka samo shi daga wurin Imam Ahmad bin Hanbal ko gashi nan ma ne ce asrai na biyu usulus sunna lil Imam Ahmad littafin usulus sunna na Imam Ahmad bin Hanbal مالك الجزء فيه رسالة عبدوس عن الإمام أحمد wannan juz'in akwai risala ce wacce aka samu daga wurin Imam Ahmad radiyallahu anhu Allah ka yarda da shi malaki riwayatu Abdus akwai riwaya ta Abdus sai daga cikin ɗalibansa bin Malik al-Abbar an Imam Abi Abdullah wacce aka samu ta daga إمام عبدوس بن مالك العطار عن إمام أبي عبد الله لك إمام أبي عبد الله دوما الكنية سكينيش إمام أحمد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حمد سنة أقول رواية أبي جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري التونسي عنه سنة أقول رواية أبي جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري التونسي لقول إمام أحمد sannan akwai riwayat abi muhammad al-hasan bin abdul wahhab anhu akwai riwayat aka samu ta abi muhammad al-hasan bin abdul wahhab daga wani imam ahmad sannan akwai riwayat usman bin ahmad bin sammak akwai riwaya ta wannan malami usman bin ahmad bin sammak daga wani imam ahmad sannan akwai riwaya ta abi husayn ali bin muhammad bin abdullah bin bishran al-mu'addili anhu haka nan akwai wannan riwaya ta wannan malami سنة أطيع الرواية رواية الشيخ أبي علي بن حسن بن أحمد بن البنا عنه أطيع رواية وأن ما لم الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا عنه سنة أطيع رواية ولده أطيع رواية ثالثة لي لقول إمام أحمد شيلي ورواية ولده هو أبي عبد الله يحيى بن الحسن بن أحمد بن البنا عنه هكذا أقول وأن الرواية كما مالك مالك وقف مالك وقف الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي سننكما أقوي رواية وتتجي دا وقفي دا قولي إمام أحمد an gane ko riwaya wacce take ba an same ta bane direct daga wurin shi riwaya ce kamar makufiya zuwa ga shi Imam Ahmad wanda jama'a wannan shine nan riwaya da zamu zo mu ji a cikin wannan littafi ne an gane ko domin abin da yasa aka kawo maka riwaya ilimin riwaya ilimi da yake da muhimmanci a rayuwar musulunci gaba daya ko addinin musulunci saboda imam muslim a cikin muqaddimar shi ya bude wani babu da yake cewa babun al-isnad min ad-din babun da yake bayani akan cewa isnadi yana daga cikin addini abdullahi ibn mubarak yake cewa laula al-isnad ba dan isnadin hadisi ba la qala man sha'a ma sha'a da wanda yaso ya faɗi abin da ya ga dama an gane ku so ita wannan usul sunan zamu karanta yanzu jama'a zamu ji riwaya ce kiryan kiryan har zuwa wajen Imam Ahmad bin Hanbal jama'a an gane ko wanda insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu darasi mai zuwa zamu shiga cikin karatu littafin kai tsaye bismillah ta'ala da fata abin da na faɗi ya zama daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda kuma kuskure Allah ta'ala ya gafarta mu bukatun na alkhairi kuma Allah ka biya mana sannan akwai ta'aliki da shi malam zai mana dangane da karatun wani littafin bi izinin Allah ta'ala
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على الحقيقة الخير الله يا ثبتا أبريم a cikin wannan masallaci kasancewar samun waɗannan darussa masu tarin albarka kamar jiya aka fara karanta fitasta talatin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi malam bukhari ya kare ta gashi allah ya kaddari an gama kuma ba tare da bata lokaci ba da aka gama sai muka yi shawara cewa a sa wannan littafi a karanta shi don mutane su san abin da ake kira usulul sunna kar mutum ya zama na yana jingina kansa da sunna amma bai san me ake kira sunnan ba ta a takaice wannan littafi littafi ne na imam muhammad bin hanbal wanda ake masa da'awa da mene imam ahalin sunna wal jama'a babu dogon lokaci wanda za a yi bayani akan imam ahmad a yanzu a cikin wannan taliki sai dai a cikin darasi insha Allah za mu san kowa ya imam ahmad bin hanbal amma a takaicen takaitawa kun ga albarkar da Allah ya saukar a cikin rayuwarsa wanda hadisan da ya haddace kun dai ji yanzu cikin karatu hadisai ne kimanin dubu hamsin ko dubu ɗari biyar in aka tattara duka wanda imam ahmad bin hanbal bai ga imam malik ba bai gan shi ba karka ɗauka ko tsaransa bai taɓa ganin imam malik shi sa a wajen malaman aminan mustalahul hadith yanzu ina za ka ɗauka kawo riwaya daga imam ahmad ka ce an malikin ta wannan isnadi ya samu abinda ake kira in saboda ne saboda akwai mutum ɗaya tsakaninsu an gane ko akwai wanda shi imamu ahmad ya tsallake ke tabbas imamu ahmad bin hanbal ya ga almajiran imamu malik to naka idan suka hakaito bayani daga imamu malik suka kawo masa sai ya dora to wannan fanni ne mai zaman kansa usulul sunna kamar yadda muke karanta su usulul fiqh usulul tafsir ta yau gashi Allah ya kaddari kuma zamu karanta usulul sunna fanni ne wanda ɗaliban ilimi ya kamata a ce sun sayi littattafan su sun ajiye lokaci da za a yi karatu kun ga sai a ɗauko kawai aka kaɓe goron su muna fata wata ran kuma za mu sa usulul da'awa wanda cikin karatun da malam ya yi ya hararo mana wato abin da ya kamata wato su mabiya su tafi a kai domin malaman usulul da'awa sun kasa mabiya kashi biyu kun ji ɗazu ya referensu da maganganun abdullahi gundu kuma ya ji ja hankali da mutane ya ja hankalin mutane cewa shi addinin musulunci nan kamar yadda dan fodiyo ya faɗa dan fodiyo yana cewa rahimahullahu yana ce addinin musulunci nan fa ba gari ake bi ba yace ko makka ne ko madina yace ba ko mutum ake bi ba yace ko abubakar ne ko umar nafi ake bi to a wajen malaman usulul da'awa mabiya sun kasu kashi biyu haka malaman usulul da'awa suka ce suka ce kashin farko daga cikin mabiya su suna jin daɗi ne kawai duk wata kwana da ran about in sha za su bi shi da ingancin maganar da rashin ingancinta kawai ko sun sani kawai duk wata kwana wanda ya sha za su ji shi kawai a sha da su to sai kashi na biyu kamar yadda malaman suka kasa kashi na biyun su ne waɗanda su sai inda daɗi ya tafi akan daidai suke binsa su ma mai usulun da'awa ya ce sun kasu kashi biyu su ma a nan aiki ne kasu a gaban mu fa su ma waɗannan da suke bin daɗi akan daidai mai usulun da'awa ce sun kasu kashi biyu akwai waɗanda idan daɗi ya tafi akan daidai suna nan tare da shi idan ya tafi akan abin da kuma yake ba daidai ba sai su tsaya ba za su bi shi amma za su ja bakin su su gum kun ji kashi ɗaya ko sai kashi na biyu su ne waɗanda idan da'i ya tafi akan abin da ba daidai ba ya kuskure ba za su bi shi ba sannan za su yi masa magana don a gyara suwa suka fi to kowa sai son ajin da yake saboda haka in allah da ina ganin tun da tafiya ta fara tafiya wata rana za mu zo mu samu wani littafi na usulul da'awa shi malam bukhari ya fi mu cikakken lokaci mai yawa idan ya gama wannan tun da ba shi da yawa sai mu rakata wani littafi na usulul da'awa kuma mu ce ya dora mu zauna muna ji mu fa'idantu saboda shi ɗalibin ilimi yana da ƙalubale da yawa a kan kwanaki ne wata magana a nan wanda manyan malamai magabata su ma sun faɗe ta sun maimaita ta cewa mutum bai amsa sunan ɗalibi na ilimi sai ya zama na kowane fanni daga cikin funun dinnan na ilimi yana da ta cewa akalla akwai littafi guda ɗaya a kowane fanni wanda ka san shi ciki da bai kamar yadda kake karanta fatiha ba maganin cewa fasaran kaza ya kwanta mu ko ma'anar kaza ta kwanta mu sai na je na tambayo ko sai na duba kowane fanni akalla akwai wani littafi ba wai can ƙasa ba a a matsakaici a wannan fannin wanda ka san shi ciki da bai kamar yadda ka san fatiha idan ce fanni ina nufin kamar bangaren islamiyyat mu ce fannin tafsiri fannin usulul tafsir fannin ulumul qur'an ka zo wajen tajribi akwai littafi wanda yake ka san shi ciki da bai kamar fatiha ka zo bangaren abin da ya shafi tauhidi nan ma ka zo bangaren hadisi ya zama akwai littafin da baka jin karantar da shi tun da baka jin shayin karantar da shi tun daga farkon sa har karshen sa a gaban kowane malami saboda me saboda ka zauna ne ka butu ka karanta shi ba kawai ka je ka samu littafin fassarar hausa ba ka je ka kulla kanka a daki shi kenan in ka karanta inda ka gane ka gane inda baka gane ba a tafi dai kawai kai ka sauke littafi ya tabbata waɗannan littafai suna da fa'ida amma da yawa suna kashe ƙwazon ɗaliban ilimi waɗanda suka dogara da su a ce a ɓangaren hadisi ɓangaren fikihu ka san wani littafi kuma ka san waɗansu ilmomi waɗanda suka taimaka maka wajen fahimtar fikihu kamar abin da ya shafi usulul fikihi irin su qawaidul fiqhiyya duk ka san su ta bangaren hadisi ko bayan ka san waɗansu littafai na hadisai ya zama na irin su usulul sunna din nan ka san su haka bangaren da'awa ya zama na ka karanta akalla littafi biyu ta bangaren usulul da'awa idan ka karanci wannan littafi na usulul da'awa to tabbas za ka yi kamar ka yi dariya wani lokaci idan ka ji mutum ya fito a matsayinsa na mai da'awa ko kuma za ka yi dariya waɗansu daga cikin wato mabiya daɗi shirman da suke kai domin tabbas in ka sa su a gaba za ka ga kamar yadda masu usulul da'awa suka ce za a ga sunan sun kasu kashi biyu ne a farko akwai wanda kawai su duk abin da daɗi kawai ya tafi a kai ba ruwansu yan takalidanci ne ba ruwansu da ingancin magana ko hancinta ko wani takarijin abin da ya kawo ba ruwansu kawai su bi suke yi amma su za su yi magana za ka yi magana sai su kalubalance ka to sai ga kuma innan kashi biyu waɗanda yake so suna bin sa ne akan abin da yake daidai sai ga waɗansu a cikinsu su in suka ga yayi wani abin da ba daidai ba gum za su yi tijaba shi su sai ga ɗaya bangaren kuma su in suka ga abin da ya yi ba daidai ba ba za su jaba ki su shuru ba za su faɗakar da shi ku duba wata rana aka tambayi imamu malik dangane da hukuncin ɗaya ya tsun kafa sai ce ba mu da wani masaniya akan matsayin sunna akai a gaban ɗalibansa a gaban jama'a to da yake ɗaliban suna da nutsuwa kwarai da gaske da za har aka kawo mana wata hikaya muke dariya a kan shirme irin na waɗansu daga cikin ɗalibai wanda su kira suke jira su ji malami ya jirfiɗe a gaban jama'a su far masa cikin almajiran imamu malik wanda ya gaje su daga Layth bin Sa'ad al-Misri wanda yake shi aboki ne na Imam Malik ni dan yi bayani tarjumar sa lokacin da muke karanta Adabul Mufrad ranar Juma'a ko to cikin ɗaliban da shi dama majalisi guda biyu ne Layth bin Sa'ad al-Misri abokin Imam Malik ne haka haka suke kowa yana da majalisinsa to irin su dan kasu ibn wahabin irin su late bin irin su abin nan wane ne cikin manya-manyan almajiran na waɗanda suke gaban malik to da asali almajiran shi late bin sa'ad al-misri ne sai suka ƙaura daga majalisin late bin sa'ad al-misri sai suka koma majalisin imamu malik majalisi karatu kamar irin karatukan nan da akan ɗanyi haka da yamma da sauransu kun ga ɗalibai suna da irin wannan ƙila haka kawai sai ga ɗaliban wani majalisi ba wai sun raba lokacin ba ne saboda suna kwaɗayin wani abin da kai kake yi a nan siya a can siya a nan babu laifi yau kana karatu a gaban wani malami sun ga wani malami sun yana karantar da wani fanni wanda ba a yin sa a majalisin ba mai yi sai ka raba lokacin ka dinga zuwa ci to su a'a ba haka suka yi ba su waɗannan ɗalibai na Laif bin Sa'ad al-Misri kawai sai suka tashi sai suka koma majalisin Imam Malik suka fara daukan karatu. Laif bin Sa'ad al-Misri sai ce to tunda abin haka ne bari mu koma kasuwanci. Sai tattara littattafan kawai aje sai kama harkan kasuwanci. To zai zauna ne ba wannan ba wancan. Tunda ba ɗaliban sai ya koma ya nemi kuɗi. Ya koma kawai ya ci gaba da harkan fataucinsa fafa. Wata rana sai aka je aka bashi labari aka ce to Allah gafarta malam gashi ka rufe kasuwanci ka koma kasuwanci ga Imam Malik can gari shi ma ya zafi fa ya rufe majalisin shi ma zai koma kasuwanci in shi haka ne aka ce eh sai ka fara sai ya tafi ya sami Imam Malik sai ce aka rama kalla idan muka yi haka ai Allah sai ya kama mu me yayi haka da zafi zauna ka ci gaba da karatu ni ina kasuwanci zan dinga aiko da sako gidanka Allah wannan shine abin da ya faru Imam Malik ya koma ci gaba da karatu shi lais bin sa'ad al-misri ya ci gaba da aiko masa da abinci fa ne gida karatu bai yanke ba abinci fa ne bai yanke ba in yanzu ne fa eh wai in yanzu ne kawai kana karantar da mutane sai kaji sai ka ga sun tarwatsi ba laifin da wanda babu na tsaye sai suka tarwatsi suka koma majalisin abokinka kana kallon su suna kallon ka kai kuma dole kawai ka rufe karatu ka koma harkan kasuwanci sai Allah ya albarkaci kasuwancin naka amma karatun naka yana nan ba abin da ba da ya ciwon kai ba ko da an kawo maka labari aka ce to shi ma fi can da suka tare wajen shiga shi nan gari ya yi zafi ba mai cefa ne ya tattar littafin shi ma zai koma kasuwanci a kaga da sai mu ce gaba ta samu ko in yanzu ne sai a ce haba shi ma ya zai bari to kun ga magabata kenan saboda haka alal hakika akwai kalubale sosai a gabanmu idan muna karanta tarihin waɗannan rijal alhamdulillah na san za mu fa'idanta sosai a cikin karatun wannan usul ɗin da aka sa usulul sunna shi yasa na ce muku yana gama wannan karatun za mu shawara kuma sai mu nema wani littafi na usulul da'awa sai a sashi ko cikin littafan da ni nake dauka idan na gama wani ko kuma shi in ya riga mu gama wannan ni zan samu wani sai in bashi sai a daura insha Allah to yana ganin ba za mu tsawaita ta'aliki ba illa kawai yan uwa waɗanda ba su samu kofin wannan ba kun gaba shi da yawa kuma ba mu san yadda ya faɗi tashi ya samu kofin sun ya koko kofi ya kawai rarraba mana fi sabilin lashi to saboda haka na san akwai yan uwa da yawa wanda ba su samu ba to kai ma za ka iya karɓan kofin wani daga cikin na yan uwa sai ka je kai kamar guda goma in Allah ya kai mu rana ita kai sai ka zo da shi ka ba wa dan wani ma yayi biyar li yunfik zu sa'ati min sa'ati kai in ɗaya ma za ka iya yi kama da na farko kai ɗaya ka ba wani ka taimaka wa ilimi muna fata Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a cikin wannan karatu da aka fara kuma yadda Allah ya nuna mana farkon sa halin lafiya Allah ya nuna mana ƙarshen sa lafiya kamar yadda muka ga wanda ya gabata shi kuma malam muhammad bukari bai ba da lokacin yake tasowa musamman kowa ya san matsayinsa yanzu ma'aikaci ne a jami'ar ahmad bello ta zaria bangaren kuma injiniya ne shi duk da ba ya rubuta wata rana na kalubalance shi na ce ba na ganin kana sa injiniya kuma mun san ka kai can me yasa ya ce ayyukan sa dan jefi jefi haka to kun gani ya bar wannan karatun shi yake kawo shi garin nan bari in gaya muku ba ku sani ba. duk sati ba mu san yadda ake yi ya samu kudin motan zuwa da komawa ba saboda da saboda kwadaitarwa wajen karantarwa to mu gudunmuwan da za mu iya bayarwa daga ciki akwai mai kokari mu halarci majalisin mu fa'idanci da karatun da ake yi in ba ka ba gaskiya za a sha mamaki nan gaba za ka a sha mamaki in aka saki to da haka muna fata Allah ya masa fakayya da alkhairi kuma Allah ya ƙara wa iliminsa albarka sannan kuma Allah ya ba mu ikon fa'idantuwa da aiki da abin da muka ji cikin abin da yake karanta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan jiran ta ne